فصل يقرأ الصلاة عن جين صلى بعد تكبيرة الإحرام بعد كما دعاء عن جين دعاء بعد تكبيرة الإحرام bayan kabbara harba kamar yadda wani hadisi ya rawaito cewa an yi kabbara aka yi wani du'a yi to amma za mu majiya wani addu'an da ake yi da yin kabbara kamin a fara karatu ba da rufe kafin rukuni haka nan yin du'a a cikin rukuni ba da rufe kafin tashawulin awwali a cikin tayyan farko ma shi ma makaruhi والتعوذ والبسملة البريدة يفني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتكين كراتو فاتحة maza mun maliki ya za ka yi karatun fatiha daga alhamdu za ka fara wasu judu alal bisani akan yin sujada akan shimfiɗu wannan dini da ake ko kamar tawul ke wani abu da makamancinsa wa ala ƙarfin kummi makaruhi ne a yadda za a gefen hannun riga misalin sakamakon kana sallah a sarari ana zafin ranar kana ganin yan kasa goshin ka kasa za ka wani da zafin ko kuma dutse ne a wurin sai ka shimfiɗa hannun riganka kai sujada a wurin don gudun zafin wani to sallah ba ta ɓaci ba amma dai ka yi makaruhi ba zai tibatu haka nan waiwayawa da irin da mutum ba wani lalura in ko da lalura babu amma wai ba wannan kare na muka ba a kibla baya kamar ka duba gefe ne saboda lalura gefe saboda amma an ba a kibla baya to maganar cewa makaruhi ya tashi sallah ya bace wata shi bai kuna sami sarkafa ya zo kana wasa da yatsa ka haɗa wannan da wannan makaruhi ne ba ka addu'a ko wani wawa ne ta ko irin matsa ta tana gas ɗin wala basu wasa da hatami da zobensa makaroni a wabin yaji ko da yawansa wato kamilu basani runtsa ganinsa mutum runtsa idanunsa a cikin sallah makaroni ya basu a wuri warafu ila sama ko ya ɗaukaka ganinsa ana sallah in ake so ka dubi ƙasa sai daga kansa yana duban saman makaroni wannan mun kada mai fita ko duka da biyu a hada su ba masu wuri ɗaya magaruni wa rabbu wa qali da dora hannu al hasir da bisa kuyi kan mutum ya kwa ya kame kungurun sa kuma ko an ce ya kaulu shikenan sai kame kungurun sai sa hannun dama a gefen sa nan magaruni tadisun nafsi ta dantar dare da umurin duniya da al'amarin duniya shi ma magaruni wannan shi ɗaukan wani abu a halin sallah da komin halin riga kamar ka ɗaura wani abu halin rigar ka an famin ko ka sa wani abu a baki wanda ba shi kai ba amma ka sa a baki shi wani karuni wasu na ta ji ɗari kuma yi mawa ba ne rai makaruhi ne yin sallah gaba wanda zai wuce gaba gare shi ba a son a ci gaba a wuce gaba mai sallah shi sa an gaje littafin ba zai ce mai wucewa gaba mai sallah ya sabi Allah haka nan shi mai sallan wanda ba ya san ba wurin kewaya sai zo tsaya inda za a wuce a gaban su shi ya sabi Allah ne wakatun bargoshi kisan kazan zumi shi ne kudin ciwo wal kamnati da bakwata da makaruwa cikin masallaci masallaci wurin tsafta ne na aka shi kudin ciwo za a gauri ya bashi ko barbata to ba a kashe su a cikin masallaci mu ga wani na fasulan rabe an gama muka buhan sallah da abinda sallah take ɓace da shi tabbalu salat sallah ta kan ɓace fitar sharɗin da barin sharaɗi ɗaya min shara'a idiha daga sharaɗanta ma da kukurarci da har samun iko alayhi a kansa sallah ta kan baji fitar ki da kabiratul ihram da barin kabbara ma awun ne yaji ko mutum ya bar niyya kawai ya shiga sallah ta baji aw ga yi ma ko wadan sun su biyan arkaniya daga waɗanda aka ce rukunan sallah in mutum ya bari sallah ya baji fitar ki sunnatin wahidatin sallah ya baji saboda barin sunna guda ɗaya amma ba da da maganka shi ma ya bata sauran ala hadin kaulai ne bisa ɗayan maganganu biyu to in kaji an ce ɗayan maganganu biyu wasu sun ce ba ta ɓace ba ke wasu sun ce ta ɓace wabin kalamin sallah ya ɓace da yin magana magana nan ne gairi tsaya ba don gyaran sallah ba me yasa ce yin magana yanzu neman ne ya raka a biyu a mai raka a kuɗi sai sallah sai ana subhanallah subhanallah sai shi bai yadda ba to anan ya halatta ya ce jama'a sallah raka a nan kai suka ce a ai raka a biyu ne sai ta shi to wannan magana dan gyaran sallah ne bai ba ta sallah ba wanda asalin ramkanwa manzala sallah sallah ma ya raka a biyu ne sallah mai raka a hudu sai sallah ne sabai suka ji tsoron tambayar annabi muhammad sun san sallar mai raka hudu ne ga annabi ya biyo ya sallar sai wani yana ce masa zuri ya daini sai ta so ce ya rasu lalla yau sallar an rage mana ne ko kamanta ne sai mu zala sallar da ce ko ɗaya ba a rage ba bai manta ba sai zuri ya daini ce a ɗaya da ya faru in dai ba a rage ba kamanta da aka yi sai tambayi sahabai ya ba mu ai ya rasu laraka a biyu aka yi to sai ya koma ya karasa sauran a kan wannan zallan da ta bace shi ne mai wannan yake cewa magana a cikin sallah in ba don gyaran sallah ba ne ya ba ta sallah ba kamar irin wannan magana kamar yadda an dama annabi ne a yau koyi liman ya ce assalamu alaikum ana subhanallah su ashe a wajen shi ya cika sai ce mutane liman raka a biyu kuka yi liman raka a biyu kai kai haka ne raka a biyu kai to wannan bai ba da sallah sai a ta zo a cikin sauran biyu mai sallama sai a shiga nan a kalmashi a kai wabin fi'ilin kasi da aiki mai yawa yin aiki mai yawa ba a cikin jinsin sallah ba kalmashi kamar tafiya akan ba a tafiya a sallah sai mutum ya yi tafiya amma tafiyan kasiri da yawa ya ba ta san abin da lafiyar kare ne sabanin da kare ne da kwarai in ka je na wani masali yana ce ya halatta mashi ka sabbai ne istiratin gada islaya in suka da amara ka shigo masallaci masallacin na da zurfi neman ya riga ya rufu kana ganin kafin ka kai sahu ka samu wannan raka neman ya riga ya rago sai kai su jira a baya kai kaɗai kai rufu a baya daga ruwa a ɗaya sai aka ɗago to kamin a je su yana sai ka ga kama to ya halatta kai tafiya ana cikin sallah in sai kai tafiya sai ka shiga kaho saboda to wannan shi bai ba ta sallah sai dai in ya yawa aw furjatin bi suturatin ko sutura ka kafa wani abu don kar wani ya wuce ya faɗi ga gyara aw furjatin ko kafa wal gamzati haka nan ya fice wa hakkin tasali da susan jiki duk bai bata sallah wal akalu cin abinci wa shirbu da shan abin sha mutlakan ya sake ba mu gari abin da ya ce muka mutlakan bai bata wani mutlakan ma'ana shi da yawa da kaɗan sha da yawa da kaɗan duk ɗaya ya bata sallah to in ziyara ta biyu ne haka nan sallah ya bata saboda ƙarin wani aiki min jinsin sallah daga jinsin sallah amdan da gangan أو جهل كون جاهل سوء لك تكيب ومتين وساوى نلب كما ينكسر إلى يوم وهو شيني إن دي يوى ركعة تاني ركعة بيو يسمي أسلم أصبعي ركعة خلو إيه أصبعي صلى يا باشي كنا يدوم ko raka hudu ya kara a cikin azar da asar da isha tun da ya zama dobalin sannan ya baci domin sallah wanda ya sallata sallatar samutan sallah cikakkiya ta ne a nan jami'a ya zo da sallan yadda aka tsara ya yi kabbara ya yi karatu ya yi fatiya ya yi rubu ya rubu duk yadda ake yin sallah da ya yi amma wa gona a rufin farla in ka tambaye shi mai farilla a cikin ya sani nuna sunnata daga sunna wala sunnata bai san sunna min al-mustahabi daga kitabi ba ya dai sallah kan cikakkiya to ya sallah ta sai فقيل أنت إن صلاته صلى زا باطلة أتسيان أما وصفي إن كانت مرن أنها بتصحيح من أتسيان domin an ce wanda bai san farin lawa bai san suna ba sannan sa ba kyau marasa sannan da yawa suna wani mai taɓa zuwa makaranta ma ko musulmi ne a magana malamin da ce kai kara yi haka nan shi dai in ya yi sallah haka sallar ingantacciya ne in a fada a tsawas ba in ya karbi sifanta an malamin da malami ya saba ya je jiri man ya san yadda ake yi duka kaga shi ne man alimin ne ko je wani malami ya koya min sallah sallar da inganta wallahu a'lam wannan shi ne imamu za su yi ai hadisin zuriya ne sahabin manzon Allah lokacin da ana yi sallame daga raka abin kowa na shakkan magana ai kaga mamun ne shi ne ne ya taso shi ya rasu mana sallam an rage ne ko an manta ne sai manzon Allah sallallahu alaihi ce ko ɗaya bai faru ba da ya ce eh gaskiya ne ya faru in dai ba a rage maka kayan mutuwa har da ne ce la an sa wa lafiya kunarsa da su da nabi ba na mantuwa akan sa mantuwa don ya zama sunna to ai kaga zule ne ne ke ta wannan magana to annabi sallallahu alaihi wasallam so ya tabbatar maganar zule ne ne haka ne sai kuma ya tambayi mamu shin mamu abin da zule ne ya faɗa gaskiya ne تجارة التوبة لك أن يبكي فرجع النبي لصلاة النبي يقوم صلى عليه kaga wannan ya nuna kenan mamu zai magana in shi yana kokanto liman zai nemi tabbatarwa shi ya nemi sallar sama da ya tabbatar a yi zai ci gaba ne ya kawo guda biyu kawai to yana so ya ji daga mamu shi zai dai ne ya yi gaskiya a sadaka zai dai zai dai ne ya yi gaskiya gaskiya ya yi gaskiya da su to ashe kowane janibi biyu liman ya halatta magana ma mu ya halatta magana amma magana don gyaran sallah kuma ba mai yawa
sai ya gaya mana kan tsarin yana shan giya sai so da kusurar kuma sai ka ce mana abu ai ba mu tana sallah shi ne kuma sai ji musu a a jin ai ba mu sani wani
ai to shi mai shan giya ai ba kafiri ba ne musulmi ne sai dai a kira shi fasiki to kuma kun yi koyi da fasiki makaruhi ko kai inda kun sani kuma da a lokacin nan ya bugu da giya ne ya muku sallah sai ya ce ku sake sallah don watakila ya yi ban kaurace shi amma yana shan giya a lokacin sallah ba a giya ya ruwa ya yi muku sallah sallah ku ta yi daidai tafiya a cikin sallah bai bata sallah ba sai in ya zama mai yawa shi ne ya kawo misalin a gaba shi ne mashi kasan bayan aka misali masu yi kasan bayan da sitar jangara kamar yanzu ka shigo masallaci akwai tafiyar da bai wuce sahu biyu a gaban ka ko uku ba wanda ka ga kafa za ka iya zuwa ka shiga ya halatta ka tafi nan in ka je na wani misali yana cewa in fi kakara wajen bin hansu hau ko ya zama misali ka shigo tsakiyar masallaci kamar ce kofar na tsakiyar masallaci ne sai ka shigo kai ruku da kai ruku ka zago daga ruku sai ka ga kafa amma ba sai ta inda kai ba yana da gefe ta hagu ko ta dama to ya halatta kai ta hagu din amma ba ka juya ba ka yi ka haka haka a rabu ba ka shiga masallaci wajen bai ka haka ra kenan wajen bai ko a gefe an shi ko kuma baya ne ka hangi wuri to kana yin ribas da baya baya ka shiga sallah wato ko ta wani kusurwa kusurwa hudun nan ne